الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد غتبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا قوم يو بقي بوتن ربيع الآخر هجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبودي دري هدو دا أربعين دا دايا كما يو هدو قوتن قوم شابيو miladiya tara a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam muna cin sirar sahabiya ta shida a jerin sahabbai mata da ake ba mu sirarsu wato na na'un musulaimi غميصاء بنت ملحان رضي الله عنها زام تاشي فضلها ما ليتي فضلها فللرتا حديث دي gabata shi ma ai falalarta yake faɗi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ziyartar gidanta wanda manzo Allah sama ya ziyarci gidansa har ma ya salla a gidan to ai yana da falala to shine sai ya ware wannan kuma sai ce fadluha فللغت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي رأيتني دخلت الجنة ناجني ناشق الجنة ناجني أتكن الجنة manzon su ne ke ba da labari cewa ya ga kansa a cikin aljanna ko dai ya kasance lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da shi ko kuma ra'aitu nan yana ɗaukan mafarki ne kamar yadda muka sani fi'ilin ra'a yana zuwa da masadir uku akwai ra'a masdarinsa a ru'uyatu akwai ra'a wanda masdarinsa a ru'uya akwai ra'a wanda masdarinsa ar-ra'ayu ne ra'a wanda masdarinsa ar-ru'yatu gani kenan sun ya ga abu da idansa ra'a ar-ru'ya mafarki kenan ya gani a cikin bacci shi ar-ra'ayu abin da yake gani a kwakwalwar shi tunanin shi ra'ayinsa to nan ko dai ya kasance mafarki manzo Allah sama yayi ko kuma lokacin da manzo Allah sallama ya shiga aljanna da aka yi isra'i da mi'raji da shi shine yake ba mu labari nabiyin zai fi ƙarfi shine ra'aitu ni ai fil manami naga kaina a mafarki dakhaltul jannata na ganni na shiga aljanna fa idza ana birru mai sa'im ra'ati abi talhata sai kawai na haɗu da ar-rumai sa'u bintu milhan radiyallahu anha wato matar abu talhat al-ansari mamar anas wadda ita ce ake ba mu sirarta a yanzu wa samitu khashafatan sai na ji wani motsi fa qultu sai na ce man hadha sai na ce wane ne wannan fa qala hadha bilalun sai wanda ya motsin ya ce ai bilal wato ya ga mutum biyu aljanna wannan hadisin yana dauke da falalar mutane biyu kenan falalar a rumaisa ummu sulaim radiyallahu anha sannan kuma da falalar da falalar sayyidatuna falalar bilal radiyallahu anhu so da haka dukkan su wannan hadisin ya faɗi falalar su alkhashafatu alhissu wal harakatu abinda ake ce ma alkhashafa shine alhis motsi wal haraka da motsi dai shine shine alkhashafatu ba hashafa fa ta ha'un ba ta fiqihu khashafa da kha'u wacan da ha ƙarami wannan kuma da ha mai ruwa mun gane wannan hadisi hadisi ne sahihi ya tabbatar mana cewa a Rumaisa bintu Milhan tana ɗaya daga cikin almubashshiruna lahum bil jannati tana cin waɗanda aka musu bishara ta musamman cewa su yan aljanna ne tun suna duniya kafin su koma lahira Allah ya riga ya tabbatar musu da alkawari cewa su yan aljanna ne wala yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah baya saba alkawari jihaduha bayan wannan falalar da take da ita to tan tayi jihadi jihadi da ake yi da makami jihadi da ma'anar makami an anasin anna umma sulaimin ittakhadat khanjaran yawma hunain nana ummu sulaim radiyallahu anha inji danta anas radiyallahu anha anhu yake cewa ittakhadat khanjaran ta dauki wani wani wata wuka ko kace barandami asali alkhanjar wuka ce amma kuma tana da baki biyu ta ce hanjar ba hanjar ba kuma ba hanjara ba da da haƙarami wannan da hame ruwa shi ma hanjar wance ya zama makoshi ke ko hanajir wa balagat alqulub alhanajira wa tazunnuna billahi zununa wannan hanjara wuka ce ita ce wadda abu lulat almajusi lanatullahi alayhi ya kashe sayyidina umar bin al-khattab radiyallahu anhu da ita irinta yawmu hunain a ranar da aka yi yakin hunain a shekara ta takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi sallama bayan an yi yakin bayan an yi fatu makka shine ita ce waqi'a ko kuma shine ya shine yakin da ya bi fatu makka kai tsaye daga makka annabi sama ya wuce hunain kuma qur'ani ya ba mu labarin sa فقال أبو طلحة يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر سيمجنت أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه يتي يا مأيكن الله قافنا أنا أم سليم ما تاتا تافتو دوقع فقالت سيتشي يا رسول الله إن دنا مني مشرك فقرت به بطنه تشي يا مأيكن الله أين أدوك وأنه مكرتشي دومين إن تفياكي لإتا ba kawai zan tsaya mu'alifi mu'aladatul jarha ba ba kawai zan tsaya sai an ji musu ciwo in yi musu in ba su magani ko in wanke musu ciwon ba ko in shafa musu magani a'a ni ma zan tsaya idan wani mushriki idza dana minni mushriku idan wani mushriki ya zo kusa da ni baqartu bihi batanahu sai in fasa cikinsa da wannan wuka eh in aka ce baqara shine shine fasawa fasa cikinsa mun gane to shine wannan ashe ita ma nana ummu sulaim radiyallahu anha tana da daga cikin annisa'ul mujahidat tana cikin wanda suka yi jihadi a musulunci as-sabrul jamil as-sabrul jamil juriya kyakkyawa juriya wacce take kyakkyawa a game da sirar nana ummu sulaim radiyallahu anha tabbas akwai juriya kyakkyawa a cikin wannan kissa da za a bamu dan mace ya rasu amma bata firgita ba hankalinta bai tashi ba bata fita hayyacinta ta yi harguwa ba tabbas wannan ya cancanta a kira shi da asabrul jamil kamar yadda Allah madaukaki saki ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallama yace fasbir sabran jamila kai juriya kyakkyawar juriya kyakkyawar juriya قال ابن القيم رحمة الله عليه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يا فدا kun san al-Imam al-Qayyim yana da littafi kacokan da ya rubuta shi akan juriya akan as-sabr ya sa masa suna uddatu sabirin wa zakhiratu shakirin sannan kuma ya ba as-sabr muhimmanci a cikin littafin sa madarijus salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haka nan a cikin littafin sa tariqul hijratayn wa babus sa'adatayn wani littafan nasa guda uku to ya yi magana a kan sabaru juriya matuƙa a ciki shi kan wancan uddatu sabirin dama ya rubuta shi ne kan wannan littafi ne mai ban mamaki mai ban sha'awa a inda malamin qayyim sai da ya kama anonan as-sabr da yadda suke zuwa a shari'ar musulunci da wasu lafuzza kala-kala sun kai wajen kusan ashirin idan asabu ya kasance ne an tarki shahwa sunniya iffatan idan mutum ya jure daga barin sha'awarsa sai a kira wannan asabu din ba za a ce masa asabu ba amma asabu yayi sai a ce masa ne iffa ko sannan wa idza kana an tarki شحوتي البطن والفم الفم والفرج سمي صوما idan mutum ya jure daga barin sha'awar bakinsa bai ci ba da kuma sha'awar al'aurarsa ga baki daya a wani lokaci ke bantacce sai a kira shi da me sai a kira shi da asaw asaw musabru asaw musabru shi yasa ma yake cewa sirrin annabi sama sai ya ce Allah madaukakin sarki yana cewa yana cewa as-sawmu li wa ana ajzi bihi azumi na wani kuma ni nake saka shi a can kuma sai ya faɗi a game da juna sai ce innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab kaga as-sawmu da as-sabr to haka ya ta kawo su dai to shine ya kawo ne yake cewa malam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi yayi ta'arifi na as-sabr yake cewa huwa khulqun fadilun wani hali ne wanda ya kasance mai daraja min akhlaqin nafsi daga cikin halaye na rai asabu a cikin ran mutum yake yamtani'u bihi min fi'li aw yumtana'u bihi min fi'li ma la yahsunu wa la yajmulu ko wa la yajmalu wanda ake hanuwa ta sanadiyarsa daga aikata duk abin da ba za a ce mai kyau bane i mutum ya kame shi yasa ya ce hafsun lisani an shakwa eh sannan wa habasul qalbi wa habasul qalbi an alhazan sannan wa habasul a'dha'i an tashwish idan abinda ake ce majuriya shine bakin mutum ka ajena ta maganganun da ba su da amfani shine shakwa eh ka kai ƙarar Ubangiji da ya jarrabe ka wajen bayansa, shakwal musabi ilabni Adama innaha shakwar rahimi ilallazi la yarhamu. Allah ya jarrabe ka shine ar-rahim sai kuma ka je ka kai ƙarar shi wajen allazi la yarhamu allazi la yamliku rahma wanda bai mallaki tausayi ba Allah mai tausayi ya jarrabe ka to ka kai ƙarar ka wajen sa ka kai kukan ka wajen shi sannan me wa habasu alƙalbi anil hazan sannan ai mazuciya da baibayi daga damuwa zuciya za ta damu zuciya za ta damu amma dai ai mata da baibayi katta tsinke sannan kuma wa habsu al'adha'i anil tashwish su kuma gabobin mutum ka a gansu sun koma mutum yana ta wani zabari saboda damuwa ta sauka a gare shi ya rasa ya ma rasa inda zai sa kanshi shi asabu kenan so da ka juriya tana hana mutum a zuciyarsa game da duk abin da aka kalle shi za a ce bai kamata wane ya aikata haka ba wa huwa quwwatun min quwwan nafsi sannan juriya wani ƙarfi ne daga cikin ƙarfi da Allah ta'ala yake ba rai wani ƙarfi ne da Allah madaukakin sake yake ba rai na musamman idan Allah Allah ta'ala ya zaɓi mutum ya mai da shi sabiri to mutum ya ji daɗi mutum ya ji daɗi allati biha salahu sha'niha wa qiwamu amriha wanda wannan wannan wannan karfin da shine gyaruwar rai yake lamarin rai zai gyaru idan ran mutum ya zama bai da karfi ran mutum ya zama nafsun da'ifa rai mai rauni to abubuwan shi da yawa ba za su tabbata ba ba zai ci nasara a duniya ba sannan ba zai ci nasara a lahira ba shi sa duk malaman da suka yi rubuce-rubuce akan asbabun najahi fil haya asbabun najahi fil haya sababban da suke ja mutum ya ci nasara a rayuwa babu wanda bai ambaci asabaru ba shi Allah ya Allah ya riga ya faɗa ai ce ce wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sannan la tunalu al-imamatu bid-din illa bil yaqini was sabr لما صبروا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون مال ابن تيمية يقول بالصبر واليقين تنال إماء الإمامة في الدين da juriya da ilimi ingantacce ake samun shugabanci a cikin addini ba wanda zai iya shugabanci a cikin addini idan ba da juriya to nan shimfiɗa mala yake mana wa qiwamu amriha kuma da shi ne da ita juriyar ne rai al'amarinta yake tsayuwa ya miƙe ba zai karkace ba so daga idan Allah madaukakin sarki ya taimaki mutum ya bashi wannan sifar ta asabu to ya bashi rabu wanda yake babba da shi ake samun ilimi waɗancan ukun da aka lissafa ilal ladzina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq kulluha la tahsulu lil mar'i illa bis sabr mutum ba zai iya imani ba sai da sabr ba zai iya aiki ba sai da sabr ba zai iya da'awa ba ya kira wani sai da asabu saboda ka sabr shi sai wasta'inu bis sabri was salah wasta'inu bis sabri was salah idan kuna son addinin ku ku tabbata a kansa to ku nemi taimakon Allah da yin abu biyu wasta'inu bis sabri was salah sallah juriya da sallah sannan ita kanta sallah ba ta yiwa sai da sabr ko to Allah shi taimake mu to wannan maganar da Malam Ibn Qayyim yake nan wa qala zunnuni al-misri ɗaya daga cikin al'ubbadu zuhad da aka yi su a ƙarni na biyu ƙarshe-ƙarshe al'imam zunnunin misri rahmatullahi alai yana cewa abinda ake ce ma asabu huwa taba'udu anil mukhalafati shine mutum ya nisa daga duk abin da ya zama sabo ne wasu kunu inda tajarru'i ghafasil baliyya sannan kuma da natsuwa a lokacin da mutum ya kwankwaɗi gasasil baliya abinda ke makara mutum na bala'i wa izharul ghina sannan mutum ya rika bayyana shi mawadaci ne ma'a hululil faqri bi sahatil ma'isha duk da talauci amma kuma ya rika nuna shi mawadaci ne bi sahatil ma'isha a fagen rayuwa kada dan abu mutum dan kadan zai samu mutum duk mutum ya biya rikici hankalin shi ya tashi kun ga wannan kenan to to malaye shimfiɗa da wannan dan mu fahimci menene as-sabrul jalil wanda ita na na ummu sulaim radiyallahu anha tai ga jarabawa ta same ta amma bata rikice ba tabbas dan mace ya rasu a ce bata hargitse ba bata shiga tashin hankali ba tafi ma mahaifinsa natsuwa wannan macen ya kamata a bata wani matsayi na musamman Allah kuma ya riga ya bata so da duk wanda zaka bata tabbatar mata zaka yi Allah shi taimake mu wallahu alam